بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da guda su tabbata da'iman abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar 25 ga watan rabi'in al'awwal bayan hijirar shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina inda kuma shi ne 26 ga watan daya haka ne ko? da biyar ne na? to in 25 ne wancan da hudu kenan a 25 ga watan daya a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bayna auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi yau za mu koma cikin littafin bayan yar gawaina da muka yi cikin sharhin malam salih ali sheikh mako biyu kenan ko da suka gabata don haka ina so mu koma can inda muka tsaya saboda zancen ya tafi daidai sai mu ɗauko shi ko da sutura biyu ne ko uku sai kuma mu ɗora na saboda yankewar tun daga shafi na 202 kenan ko? fakara guda ɗayan nan doguwa ta wajen ta zancen da har yanzu bai fita ba daga siyakin da yake na bayanin aƙidun waɗanda suke da'awar komai Allah ne biyu. inda yake cewa za mu ɗan matsa bayan inda yake cewa lakin ya zunnuna hamin karamati salihin sai ce wata kunu min talbisati shayatin yau to sai ce wa ha'ula illadhina yaquluna bil wahdati waɗannan waɗanda ra'ayinsu ne cewa komai guda ɗaya ne ma'ana dukkan samuwa abu ɗaya ne kawai da Allah da abin da ba Allah ba ma duk Allah ne masu wannan aƙida marar kyau yuqaddimuna al-awliya'a 'ala al-anbiya'i suna gabatar da waliyai su ne sama da annabawa wa yadhkuruna anna an-nubuwata lam tanqati' suna bayyana kuma cewa suna ambatar cewa annabci fa bai yanke ba ma'ana babu mamaki za a iya samun wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yazo yace kama yuzkaru an ibn sab'in kama yadda ake ambatar haka daga dan sab'in mun yi magana a kansa to sannan sai ke cewa wa ya ji alunar maratiba talafatan mun gane ku? yawwa shafi na 107 sauran abin da ke tsakani duka sharhi ne da malam salih ali sheikh yi mana don dai bayyana wasu abubuwan da za su taimaka mana kara fahimtar abin da malam ibn taymiya ya ambata yace wa yaj'aluna al-maratib thalathatan yaqulun wato su waɗannan masu wannan aqida ta cewa komai Allah ne a wurin su martabobi a wannan addinin ta bangaren abinda suke kira tauhidi to martaba uku ce martabobi ne guda uku matakai guda uku akwai mataki na farko bai ishe ka ba akwai mataki na tsakiya akwai mataki na tsakiya wanda shine ke kai ka ga mataki na uku mataki na ukun shine abin da wai a gurin su ake so a cimma kowane mutum wanda yake waliyi ne abin da yake so ya cimma kenan menene waɗannan matakai guda uku yace yaquluna suna cewa al-abdu yashhadu shi bawa yana shaidar abubuwa uku ne awwalan na farko abin da yake shaida shine ta'atan wa ma'asiyatan akwai wawun anan kamar yadda malam alusi ya ambata a cikin ghayatul amani da ya nakalto wannan maganar kuma dama dai abin da ya fi dacewa kenan a larabce ba ta'atan ma'asiyatan ba ne ta'atan wa ma'asiyatan thumma ta'atan bila ma'asiya thumma la ta'ata wala ma'asiya to yau wani zancen zamu shiga daban abin da yake faɗa zan ɗan bayyana mana mu gane kafin mu shiga yadda muna karatun insha Allah za mu fi ganewa kun san su a aƙidar masu wannan karkata da suka karkace masu cewa komai Allah ne aƙidar su kamar yadda muka karanta a baya daga akwalin irinsu ibn sab'in irinsu tilmusani wanda har mun yi magana a makon da ya gabata akan abin da suke faɗi na cewa a matar mutum ma da yake saduwa da ita in an bi wannan aƙidar ta cewa komai Allah ne to ya zama kenan da matar da mijin duk ba komai bane abu ɗaya ne yake wannan abu da abu ɗaya wal iyad billahi to don haka sai suka ce shi bawa abin da yake shaida yake gani abu uku ne mataki uku ne suka ce matakin farko yana ganin da'a yana ganin ma'asiya ma'ana mai ake nufi zai kai marhalar da bai kai komai ba bai shiga cikin wannan babin ba na yadda da wahidatul wujud matakin farko kenan kafin mutum ya shigo yana bambancewa tsakanin abu kaza ya ce da'a ne abu kaza kuma ya ce saban Allah ne wannan duk bai shiga tun bai shiga wannan hanya ba kuma wannan ita ce mazhabar masu hankali ita ce musulunci akwai da'a daban akwai saban Allah daban saban Allah ba shine da'a ga Allah ba da'a ga Allah ba shine saban Allah ba mun fahimci wannan to wannan mataki kenan na farko yace mataki na biyu kuma zai shiga mataki na da'a bila ma'asiya da'a bila ma'asiya nan ana nufin yana ganin da'a idansa a rufe yake kawai ba abin da yake gani duk abin da yake kawai da'a ne babu saban Allah kwata-kwata komai yake yi to da'a yake amma wace da'ar suna cewa ai yana da'a ne ga kaddarar Allah domin Allah babu abin da ke faruwa a cikin halittarsa sai abin da ya so tunda kuka ga za ya faru to haka Allah yake son sa don haka komai kai na laifi to Allah yana so don haka sai su ce ba komai da suke gani illa ta'a bila ma'asiya ba ku gane wannan ba sosai sai da ƙarin bayani yau Allah maɗaukaki ya bari in koma ɗan wani abu akan da ya abin da ya shafi imani da ƙaddara kuna ji a cikin abin da ƙila mun tattauna a baya ko a wasu darussan ya imani da kaddara take me rukunin imani da kaddara guda hudu kafin mutum ya zama ya imani da kaddara dole ya imani da abubuwa hudu musamman dangane da af'alul ibadi ko mu kawo kanmu kan af'alul ibadi me af'alul ibadi ayyukan bayi mu da muke aikatawa a cikin ayyukan mu akwai abin da yake na alheri ne da'a ne akwai cikin ayyukan mu kuma akwai saban Allah mu da ba annabawa ba kuma mukan saba wa Allah muna tuba Allah ya gafarta muna fata Allah ya gafarta mana komai to waɗannan abubuwa na yadda da ƙaddara rukunanta hudu ne na farko ka yadda da cewa Allah ya san wannan abin da za ka aikata tun kafin ka aikata shi da kuma lokacin da kake aikatawa da bayan ka aikata duk Allah ya sani ilimi kenan na biyu alkitaba kasancewa kuma ka yadda cewa lalle Allah maɗaukaki ya rubuta tun a lauhil mahfuz cewa wane dan wane zai aikata kaza zai sallah zai azumi zai zakka zai haji wata ran kuma zai lalata zai tsiya zai kaza duk wannan Allah ya rubuta wannan abu na uku shine mashi'a nufin Allah cewa babu abin da zai gudana sai da nufin Allah domin Allah shine sarki ba yadda za a yi a cikin a cikin mulkin sa wani abu ya faru wanda shi bai san da shi ba kuma a ce ko a ce wani ya fi ƙarfinsa ya aukar da wani abu a mulkinsa Allah ɗin bai sani ba wannan duk ba zai yiwu ba duk abin da kaga ya faru to Allah ne ya nufe shi ya faru a nan wurin maganar mashi'a to ana magana ce ta mahdin halitta ba maganar irada ba ce da mahabba irada ana nufin shar'iyya shi yasa ai kun san rabe-raben nan da malamai suka yi na irada zuwa kashi biyu ko akwai irada shar'iyya akwai irada kauniyya a bayanan dai da muka shayi a baya ina sa ran kowa ya fahimci wannan abu cewa iradar Allah san Allah nufin Allah abinda Allah yake nufin ya auku nau'i biyu ne akwai irada shar'iyya akwai irada kauniyya irada shar'iyya ita ce iradar Allah da take da alaka da yarda da abu da san abun da umarninsa duk abin da Allah ya yi umarni da shi ya ayyuhal ladina amanu if'alu kaza wa kaza wa kaza gashi na cikin alqur'ani da yawa ya ko suka yi imani ku yi kaza ai kun ga duk abin da Allah ya ce mu yi to Allah yana son abin ai so ina nufin kauna yawwa mun san a Hausa muna da so yana zuwa da ma'anar kaunar yana zuwa kuma da ma'anar nufi to nan so na kauna nake nufi ma'ana in Allah ya ce ayi abu kaza ya ce mai sallah ya ce mai azumi ya ce mai da'a ga iyayenmu mu kyautata musu to wannan abin da ya umarni da shi a umarni ne na shari'a yana sansa kuma zai ba da lada a kai to wannan shi ake ce ma irada wace shari'iyya ɗaya gefen kuma akwai irada kauniya irada kauniya ita ce nufin allah ga abu ya auku wannan shi kuma ba shi da alaƙa da so na ƙauna ko rashin so ko yarda kawai allah ya yadda abin ya auku ma'ana abun bai auku ba sai da nufinsa misali mutum ya je ya yi zina Allah yana so? Allah baya so to amma kuma ga abin ya auku to aukuwar abin shi ake nufi da nufin Allah na halitta Allah ya halicci abin ya kasance haka kun gane wannan ba wai Allah yana son abin ba don haka ashe kenan a cikin halittar Allah akwai abin da yake faruwa Allah baya ƙaunarsa amma kuma yana nufin ya auku kun fahimci wannan zancen in baka fahimci wannan ba duk abin da zamu faɗa ba ka gane shi sosai ba ina so ku gane sosai a cikin halittar Allah cikin ayyukan da bayi suke aikatawa mu muke aikatawa akwai abin da Allah ya nufe shi ya faru ga wani babansa ya ce ya zo ya je ya masa aiki a gona dan ya ki zuwa ya auku wannan yana aukuwa ko baya aukuwa to amma ai Allah baya son haka kuma dan nan Allah zai masa azaba in bai tuba ba saboda ya saba wa ubansa da yayi da'an nan to umarnin Allah ya bi kuma zai samu kaunar Allah da yaddar Allah da ladan Allah nan iradar Allah shar'iyya ta faru ko aukuwar kuma ɗayan ya zo ya ƙi da'a ga babansa ai kun ga dai ya auku to shi ma wannan da nufin Allah ne amma fa nufi nan ba a nufin me kauna da yarda da ba da lada yanzu insha Allah kun gane to mu karasa wancan rukunai rukuni na hudu shine wannan maganar khalqin cewa duk abin da kaga ya faru to haka Allah ne ya halicce shi babu wani dan adam da yake halittar aikinsa wannan sabanin kaulin mu'tazilawa da suke cewa dan adam shine ke halittar aikinsa Allah ba ruwansa da aikin bawa har sai bawan yayi aikin ma sannan Allah ya sani inji mu'tazilawa ga wannan garin a tabbatar wa Allah adalci an tabbatar masa jahilci wannan dai na san mun sha magana akai to yanzu mu dawo su a wannan magana ta biyu ta'atan bila ma'asiya su masu wannan aqidar suka ce mutum wai bawa zai kai matsayin da tunda dai akwai bambanci tsakanin abubuwan da Allah yake nufi ko da baya kaunar su suna faruwa to su agun sai suka ce duk abin da kaga ya auku din nan sai suka ba shi fassara ta irada shar'iyya maimakon kawai irada kauniya suka ce duk abin da kaga ya faru to Allah ne yake kaunar hakan ya faru kaga kenan idan mutum ya je ya zina ko ya sha giya sai su ce me Allah ne ya kaunaci ya sha giya don haka duk abin da ya da'a ne to wannan shi suke ce ma ta'atul qadar ko shuhudul qadar shuhudul qadar domin me su masu wannan aqidar ta cewa komai Allah ne a ɓangaren ƙungiyoyin da suke da alaƙa da imani da ƙaddara su jabariya ne sufiya ku riƙe wannan sufaye 'yan jabariya ne a ɓangaren imani da ƙaddara yanzu tambaye ku suwaye jabariya mun sha faɗa ne kafin kai akwai wani na kana dariya ka sani kenan na? ba ku san me yake jabiri ba sau nawa muna faɗa malam kai ma ka sani eh yawwa yawwa aha ina so ku rika magana a san cewa akwai wasu masu fahimtar su masu abin wanda ake ce majabariya su aqidar su shine a imani da kaddara suna sun yi wuce iyaka ne wajen tabbatar da kaddarar kun gane tabbatar da kaddarar ne suka ce to duk abin ma da ka gani kaddarar Allah ne kuma nufin Allah ne kuma Allah yana son sa ba maganar kawai Allah ya nufi abin ya auku ba kasancewar mumini ya zama mumini irada biyu ce ta akwai in aka ce ga mumini yanzu dinnan alhamdulillah din mumine ne insha Allah wato kowanne mumini tunda Allah ya nufi ya zama mumini to iradar Allah ta farko cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu ya ku suka yi imani ku yi imani ku ƙara imani kenan ko to yanzu an samu mumini ashe an samu iradar Allah shar'iyya cewa Allah ya ce ayi kuma an yi don haka Allah yana son in ya ce ayi abu kuma ayi to an yi kasancewar kuma an yi din ga mai imani yana nan a zaune shi kuma me an samu mashi'ar Allah an samu halittar Allah Allah ya halicci mumini kaunan wannan shi ake ce ma irada kauniya cewa Allah ya nufi an samu mumini to amma kafiri fa in aka ce ga wani ba mumini bane iradar Allah ce wacce ce ta auku anan kauniya ce ta auku shar'iyya ba ta auku ba yawwa shi alhamdulillah kun gane kauniya ita ce kasancewar abinda Allah ya nufa ya faru ya faru koda baya son sa koda bai yadda da shi ba koda azaba zai akan sa kun gane insha Allah to waɗannan mutane masu tasawufi su imanin su suna cewa a dan adam majburi ne tilasta shi ake yadda kasan gashi idan iska ta taso haka dan adam yake in aka dauki gashi aka jefa shi sama gashin ma ka dauka wanda ya yage na tattabara ba mai tsinke a jikinsa ba wanda kila zai sake a jikin rere dan wanda dai ba komai a jikinsa mai karfi kana daga shi sama ana guguwa yana da damar yayi nauyin da zai sako kasa me zai faru inda iskan nan ta kada shi nan zai tafi to suka ce wai dan adam haka yake ma'ana duk abin da muke aikatawa mu mu yi da'a mu yi saban Allah to kowanne hakan kawai Allah yake kada mu tunda ku shi ya kada mu to ba zai mana azaba ba don haka ashe shine duk abin da suke kallo da'a suke gani da'a ga kaddara babu zancen sabo kun gane wannan marhala ta biyu to ita suke nufi ana Allah sa kun fahimci abu ma'ana wani mataki ne wai na hanyar zuwa wannan tauhidin nasu na su sufaye idan har mutum ya kai gare shi to zai kai ga baya idansa baya ganin komai sai da'ar Allah ba komai na saban Allah hatta zunubi in yayi to ba sunansa zunubi ba wai da'a yayi ga kaddarar Allah ga mashi'ar Allah ai haka Allah ya so kai kuma da'a kai ga abin da Allah ya so to me kai ai ba kai lafi ba kun gane wannan a ƙarƙashin wannan suka halatta ma kansu zina din nan da menene duk abin da suke ya sai to kuma me abin da abin me abin da Allah din ya riga ya rubuta zai faru ai kawai kana bin abin da aka ce zai faru ne kaga wannan malamai suka ce wannan shine rusa addinin musulunci gaba ɗaya da ƙaryata alƙur'ani duk umarnin Allah ya tashi baya aiki duk hanin Allah ya tashi baya aiki kun fahimci zancen shi yasa malamai suke cewa aqidun nan ba a taɓa yin su ba daga wani musulmi kai waɗanda ba musulmi ba ma ba su yarda da waɗannan abubuwan ba babu yahudan da yake wato kafircin sai kai ga wannan matakin ya ce komai kai daidai ne babu hakanan babu nasaran da ya faɗi wannan sai dai suna sabawa din suna yin abin da suka ga dama amma a rubuce addinin su duk babu waɗannan abubuwa Allah ya sa kun fahimta wa alaikum salam eh kwarai da gaske wannan shine dalilin kowa ya je abin da ya ga dama mai neman namiji ya nema mai neman mace ya nema mai mace ta nemi mace da ya ce duk ba wanda ya hana ku wani abu haka ya faɗa ya ce ku da kuke cikin hijabi ku kuke ganin wani abu haramun ne amma ba wani abu haram komai mutum ya yi ɗa'aye ga Allah saboda me wai da Allah bai so ba wai da abin bai faru ba kun ga nan wato haɗe iradar Allah kauniya da shari'iyya nan duk a mai da ita shari'iyya shine aukar da su ga wannan aiko da sun raba abin gida biyu akwai irada shari'iyya da irada kauniya da ba a shiga wannan abun ba da fatan an fahimta to mu je na ukun kuma shine yace za a shiga wani halin da dan adam idansa ya rufe gaba ɗaya la ta'ata wala ma'asiya baya ganin da'ar ma baya ganin ma'asiya kawai alkaunu wahidu komai Allah ne in aka ce komai Allah ne ko Allah wa zai wada'a shikenan idan mutum ya kai matsayin ya zama Allah to ba zancen yi sallah to wanda ya kai wannan shi suke nufi mu haƙiƙi a tauhidi ya kai tauhidi ya ƙure makorar tauhidi ya gama zama mai tauhidi in ka ji mai aƙidan nan ya ce wane ya mu haƙiƙi ne to ya kai wannan matsayin kenan ya yarda shi Allah ne babu zancen wani abu da yayi sunansa da'a babu zancen wani abu da yayi sunansa sabon Allah kun gane yanzu abubuwan to shine ibnu taymiya zai mana bayani daidai daidai to sai ce wa shuhudu haka ne ko wa shuhudul awwal abin shaida na farko ko a shaidar farko abinda mutum zai gani shi yake nufi anan da yake cewa mutum ya shahadu ta'atan abinda ta'atan wa ma'asiyatan yace wannan na farkon yace huwa shuhudus sahihi as-sahihu shine wato shuhudi na ingantacce wanda yake na gaske wanda ya halatta mutum ya bambance tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba sai ce wa huwa alfarko bai na ta'ati wal ma'asi mutum ya bambance ya ce kai wannan ku shi ne daidai domin ku Allah ya ce a yi wannan ba daidai ba ne domin Allah ya ce kar a yi domin Allah maɗauki ya bambance tsakanin ɗa'a da abin da yake saɓo ba zai yiwu ba kuma wanda yake mai ɗa'a ya zama shi ma mai saɓo ne afa na ji'alul musulmi na kalmujirimi ai kun ga Allah ya tambayi wannan abu to wannan kenan wannan idan mutum yana kan wannan mataki shine matakin masu imani sai ce wa amma shuhudu thani amma shuhudi na biyu wato mataki na biyun nan da suka ambata yace fa yuriduna bihi shuhudal qadar abinda suke nufi da shi shine suna kallon kaddara ne kawai shine wancan abin da na bayyana mana ma'ana abinda Allah ya kaddara ya nufi zai faru to kawai shine daidai sawa'un da'a ne shi ko ba da'a bane ma'ana komai sai su sa shi a gefen da'a na wannan cewa su suna da'a ne ga kaddarar Allah shine abin da ke nufi sai sai kama anna ba'd haula'i kamar yanda wai wani daga cikin su kuri wata magana ita ma baku taba jinta ba a yace kamar yadda wani daga cikin masu waɗannan irin aqidu suke cewa yake cewa ana ko inna kafiruna bi rabbin yu'sa kun taba ji wannan zancen wai su sun kafirta da ubangijin da ake saba masa kun ji kamar yaya mai suke nufi ma'ana ubangijin da za a saba masa wai ma'ana ubangijin da aka fi karfin a yi abin da yake so a yi tilas to su ba su yarda da shi ba ma na? su dama suna nufin Allah maɗaukaki ya fi ƙarfin a ce an fi ƙarfinsa don haka duk abin da kaga ana yi to haka yake so a yi don haka ɗa'a ake masa ba zancen sabo in mutum ya je ya sha giya in mutum ya yi zinama wai duk ɗa'a yi wa Allah saboda Allah babu wanda ya isa ya yi abin da Allah baya so ya faru kun gane makircin sharrin inda ya shigo musu haka suke so wai a fahimta wai shine tauhidi to sai ce har ma wannan wanda ya faɗi wannan maganar ba iya abin da ya faɗa ba kenan na kawo mana guntuwar maganar shine har mai wannan maganar bayan ya faɗi wannan cewa shi ya kafurta da ubangijin da ba a saba masa sai ce walau qataltu 70 nabiyan ma kuntu mukhti'an yace da zan kashe annabi 70 ban yi kuskure ba wai duk daidai duk da'aye ga kaddara Allah Allah ya rubuta musu za a kashe su kawai don haka shi ya kashe su ɗa'aye ga rubutun Allah na lauhil mafuz to kuma na me za a zo a kama shi da laifi Allah ya kyauta sai sai kama ina ne sai sai wa hadha yaz'umu anna al-ma'siyata mukhalafatu al-iradati wannan yana riya cewa wai ko ba haka bane wa hadha yaz'umu أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة سو أبن نسكي سيوا شيني أي شي سابن الله وي سابوني غا إرادة دتكي إتسي مشيئة kun gane ai da mamiyo nan bayan shi yasa sai bari muku bayanin don ku gane wannan abin da na bayyana man to shine ne yake faɗa idan mutum ya saban Allah wai ai abin da ake nufi shine saban iradar Allah iradar da ita ce mashi'a iradar da take ita ce mashi'a ko ita ce wacce kauniya yawa mashi'a ita ba a raba ta kashi biyu ku rike wannan a ka'idar malaman aqida mashi'a iri ɗaya ce mashi'a ita ce irada kauniya kawai ba a raba mashi'a ce mashi'a shar'iyya da mashi'a me kauniya a'a irada ce ake raba ta zuwa gida biyu irada shar'iyya wa irada kauniya amma mashi'a guda ɗaya ce mashi'a kawai ita ce ma'anar irada kauniya kuma mun san da mai irada kauniya nufin Allah na komai ya auku gwargwadon yadda ya rubuta shi a lauhil mahfuz ko da abin nan Allah ya yadda da shi zai bada lada a kansa shi ya umarni a kansa ko kuwa bai umarni ba baya son sa yayi alƙawarin azaba ma kawai ba a kallon so da yarda da Allah madaukaki anan ana kallon kawai nufin abin ya faru kun dai gane to shine sai yake cewa nan mu je ƙasa inda malam Salih Ali Sheikh yake cewa qauluhu fadin sai dai yake cewa ana kafirun bi rabbin yu'sa yaqsidu bihi yu'sa fi kaunihi abin da ke nufi shi baya wai bai imani da ubangijin da ake saba masa a kauninsa ba a kauni ma'ana fi khalqihi halitta yake nufi ana lakin at-ta'bir hadha ta'birun kufri yace wannan bayani wannan magana ko magana ce ta kafirci maganar mutum ya ce bai imani da ubangijin da ake saba masa ba magana ce ta kafirci wanda ya faɗi wannan ya kafirta kun gane wannan shi su suna nufin ba a kafirta wato ba a saba wa Allah sabani na kauni na halittarsa domin ya ce a halicci mazinaci a yi kaddarawa ne ya zina ai ba wanda isa ya hana ko to wannan su suke shi suke kallo maimakon su kalli cewa aiko zina Allah maɗaukaki kusantar ma ya hana mu shi sa kaga duk mai wannan aƙidar ƙur'ani ba shi da ƙima a gunsa duk wanda ya ɗauki wannan aƙidar to ba shi da girmama alƙur'ani domin ku duk abin da ke cikin alƙur'ani ba zai yadda da shi ba wala ta ƙarabu zina haka allah mu ɗauke ce kar ku kusanci zina to ballantana ma a ce an je an aikata ta duk abin da zai kusantar da kai zuwa gare ta ka nisance shi to ya za a kuma mutum ya zo ya ce in yi wannan abu da'a yi da'a gawa sai dai idan maganar da Allah ya faɗa ba haka take ba su ku agunsu ba su dauke ta da muhimmanci ba don haka shi suka tafi zuwa ga wannan ra'ayi sai ce ta'birin kufri ce li anna Allah jalla wa ala yu'sa domin ku Allah mudaki ana saba masa haƙiƙani ana saba masa fil ardi shi kansu wannan aqida ta su saban Allah ce ko yawwa na'am ai su da shaydan ai ba dadin ka faɗa ne amma su da shaidan din da kowa da kowa da kowa fa duk Allah ne a gunsu har shaidan din shi ba ubangiji babu kowa abu ɗaya ne to kage waye zai sabo sai sai yi usa fil ardi gashi nan ko Allah ana masa sabo a bayan ƙasa fahum yashhaduna al haqiqata al kauniyya su abin da suke kallo suna kallon haqiqa kauniyya ne ma'ana maganar abin da ya riga ya auku su suna daukar duk abin da ya auku to haka Allah ya yarda da shi haku ba ba zai yi haka ba abubuwa suna aukuwa Allah bai so su ba bai yarda da su ba tunda yace wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci ga bayinsa ba ashe kenan kafircin da ake yi Allah baya so ta nan zamu dauko wannan magana cewa aukuwar kafirci ba dalili ne ko ba alama ba ce ta cewa Allah yana son kafirci tunda yayi nasi kuru-kuru cewa wala yarda li ibadihi al-kufr to sai mu gaskata shi ba zai ba zai yi mutun yayi kafirci a ce ba abin da yayi ba kun gane to sai ke cewa har yanzu fa yaquluna Allahu ghalibun ala amrihi wai abinda su suke nufi dama wai Allah ya shine mai rinjaye akan lamarin sa amrullahi nafizun umarnin Allah kuwa lamarin sa shine mai zartuwa dole tunda haka yake so ayi to sai an yi to ya za a kai abin da Allah yake nufin wai ya faru kuma a ce kai sabo kun ga dai a takaice in kana so ka finci wannan darasin kuskuren wannan mutanen kofar sa ita ce ko wannan kafircin da wannan mutanen kai suka shiga kofar da ta shigar da su wannan shine haɗewa irada kauniya da shari'a su zama abu guda kun gane wannan insha Allah to sai yake cewa ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun gaskiya ne wai su abin da suke nufi duk abin da Allah ya kasance yake so ya gudana yake nufin ya faru shine ke faruwa duk abin da baya nufin ya faru ba zai faru ba fa yaqulun da haka suke cewa idan ar-rabb la yu'sa tunda haka ne ko ubangiji ba a saba masa fa waqa'at al-ma'siyatu bi iradati Allah al-kawniyya wa amrihi al-kawni da haka saban nan sabon Allah ya auku ne da nufin Allah kauniya da umarninsa kauni lakin lam taqa bi iradatihi shar'iyya amma bai auku da iradarsa da nufinsa na shari'a ba wala kaunihi shar'a wala kaunihi shar'i bai kuma auku da wato halittarsa ta shari'a ba fa abbaru bi ta'birin yuhimu halal iradati wal amri amma sai suka yi ta'abirin suka yi amfani da lafazin da zai ihami shine yuhimu wanda zai sa ka zaci cewa wato irada da umarnin duka haka al'abu ɗaya ne haka Allah maɗaukaki ke son su ma'ana Allah ya yi nufin mummunan abu ya auku don haka yana son sa nufi ko daban son abu da ƙaunarsa daban in baka bambance tsakanin wannan ba to zaka shiga cikin wannan rikici wa hadha min al-alfazil kufriya wannan ko kafirci ne ka dauki cewa duk abin da Allah ya kaddara ya auku ka dubi iya aukuwar ta saka ce wannan shine ma'anar Allah yana son sa to wannan kafirci ne tunda kuwa an an saba wa Allah tun ran farko da aka halicci dan adam Allah maduki ya ce mala'iku su yi masa sujada a cikin mala'ikun a lokacin akwai shedan na cikin su iblis iblis mai yayi ki yayi sabon farko kenan da aka yi wa Allah a bayan ƙasa tun ko kun ga wannan ya nuna ashe ana saba wa Allah amma Allah din yana son wannan saban baya so don haka shi yasa ya azabtar da iblis yace zai sa shi a wutar jahannama shine yayin roƙon a bar shi har zuwa tashin alkiyama kuma yayin alƙawarin zai rika batar da dan adam kaga ashe da dan adam in ya bata din yayi laifi ba za a azabtar da shi ba to da shine za su kawo wannan zancen amma duk wanda ya bata ya bi hanyar da ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wuta zai je in har mutum zai kaddara cewa duk abin da yayi daidai ne to ashe kenan ba za a sa kowa a wuta ba kun gane wannan zancen don haka wannan kafirci Allah madauki ya sauke ya sauke to mu koma can sai ke cewa wal khalqu kulluhum dakhiluna tahta hukmi al mashi'ati wai halitta baki daya suna shiga karkashin mashi'ar Allah duk abin da kaga ya auku to wai haka Allah ya so shi ba wai so kawai na nufi ba a'a so na yarda in ji su wa yaqulu sha'iruhum har wani mawakin su yana cewa asbahtum fa'ilan lima takhtaruhu minni fa fi'li kulluhu ta'atu kun ji wai asbahtu munfa'ilan ni na wayi gari kawai ina tasirantuwa ne a yadda yadda akai da ni in an ce munfa'il wanda ba shi yake bayi ake da shi kawai juya shi ake haka ni na wayi gari kawai ana juya ni ne yadda ake so lima takhtaruhu ga abin da ka zabe shi wai haka yake ga Allah to kaga ban shirme ashe ya san shi ba shine Allah ba a wata riwayar cewa yake asbahtu munfa'ilan lima yaktaruhu da da tabirin ghaib ma'ana da damirin ghaiba cewa nawayi gari sai yadda aka yi da ni ga abinda gwargwadon yadda shi yake zaba shiwa yana nufin Allah sai ce ma'ana lima takhtaruhu minni ga abinda ka zabe shi gare ni fa fi'li aiki na kulluhu ta'atu duka da'a ne in ne sabo ma da'a ce ku duba ku ji kun gane wannan abin to ko dai aje gane shi ma matsala ce wannan maganganun suna da nauyi kwarai da gaske shi yasa kowa sai ya shiru sai dai ka ji wani ya ce saboda kawai baka taba jin wani irin abin ba a ce dan adam mai la ilaha illallah wanda ma yake ganin wai shine yafi kowa san manzon Allah fa shine mai wannan irin aqidar har kai da zaka zo ka faɗi wannan ba daidai bane kai za a ce makiyin annabi kun ga ashe laifin namu babba ne kuma in dai wannan shine laifin zamu tsaya ku akan sa mu mun tabbata ba makiya manzon Allah bane kuma muna Allah ya isa ga duk wanda ya ce mana makiya manzon Allah don me maganar da muke ita ce a dawo a so Allah a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah yake so yadda manzon Allah ya umarni sallallahu alaihi wasallam amma ba mutum ya zo ya kafirci ya buɗe baki ya ce shi Allah ne kuma ba za a faɗi wannan ba sai ya ce wanda ya faɗi wannan shine maki manzon Allah wannan akwai rashin adalci a ciki Allah sauki wa qala akhar wannan baya cikin littafin wani ma daga cikin su yana cewa wai in asaitu amrahu faqad ata'tu iradatahu to anan za ku fahimci wannan nan shi yasa na kawo mana shi ma'ana wai in kun ce na saba wa umarninsa to ai na yi da'a ga iradarsa kun fahimci inda lungun kafircin inda yake ma'ana ai tunda Allah madauki ya ce kada ai kaza kar ku karu a kusanci zina kar ai zina kar ai kaza kar ai kaza kar ai sata ai duk Allah ya hana sannan kuma Allah madauki ya ce ai sallah ai azumi to shi idan ya saba ma wannan umarni ya ki da'ar abin da aka ce ya da'a ya aikata abin da aka ce kar yayi ai kun ga saba wa umarnin Allah to sai ce to in kun ce na saba wa umarnin Allah to ai kuma na yi da'a ga kaddararsa abin da ya rubuta na kaddara cewa sai ya faru ai na bi abin da ya ce sai ya faru ya rubuta a lauhil mahfuz cewa zan yi laifi kaza to tunda na yi laifi kaza nan da'a ne ga wancan lauhil mahfuz din ba ba ba saba masa ne ba kun kun ji inda kafircin yake wallahu musta'an to shine akwai wasu baitoci da ibn al-qayyim yake raddi akan wannan mas'ala yana cewa wa idhar tafa'ta durayjatan ukhra ra'aita al-kull ta'atin bila isyani haka wasu yana faɗa ne akan yadda su suke faɗi a cikin nuniya ne faɗi wannan cewa idan kai sama kaɗan durayjatan ɗan daraja kaɗan ta ƙaiƙayar gajera wata daban ra'aita wai za ka ga kulla ai ra'aital kulla za ka ga komai ba'atin da'a ce kawai bila isyani ba tare da sabo ba komai akai kawai daidai ne wannan fa asali yana magana ne a babin imani da kaddara da aqidar yan jabariya kamar da zai zo ya ga mana a ƙarshen baitocin sai ce wa in qila qad khalafta amra shar'i qul lakin ata'tu iradatar rahmani to ita ce wannan magana da na kawo mana yanzu cewa wai ko da an ce da kai ha kai ban Allah ai ka saba wa shari'ar Allah Allah ya ce kar ai zina gashi ka zo kana zina wai kul to ka ce lakin ata'tu iradatar rahmani ai nayi da'a ne ga iradar Allah mai rahama ku duba kafirci Allah ya ce kar ai abu kaza amma ya ce ya aikata kuma shi wai da'a ma yayi wannan din to sai ce wai ga karin bayani in ji su masu wannan aqidar yana cewa wa muti'u amrillahi mithlu muti'i ma yaqdi bihi kul wakilahuma abdani wai mai da'a ga umarnin Allah haka yake kwatankwacin daidai da mai da'a ga abinda Allah ya hukunta abinda Allah ya hukunta yana nufin na me da kaddara ma'ana da da'a ga umarni da da'a ga kaddara wakilahuma abdani ai duk abu ɗaya ne don haka dukkan wanda ya da'a ga wancan ya da'a ga wannan to duk bawa ne wancan bawan ya yi da'a ga umarni wannan bawan kuma ya da'a ga irada da kauniya shikenan wai shi abin da ya da'a gare shi kenan to shine sai abdul awamiri mithlu abdi mashi'atin wai mai bautawa umarni to haka daidai yake da mai bautawa mashi'ar Allah indal muhaqqiqi a wurin mai ta haƙiƙi to kun ji nan wai shine ta haƙiƙin tauhidi laisa yaftariqani ba sa rabuwa ba su da bambanci to wannan duk zancen su ne su sai ibn qayyim da yazo magana mai da martani sai ce fanzur ila ma qad fanzur ila ma qadat al-jim allati lil jabr min kufrin wa min buhtani yace duba ka ga yadda jimun dinnan ta jabr ma'ana jimun dinnan ta cikin aljabru ta aƙidar jabariya yadda ta kai ga kafirci ta kai ga kuma buhutani ayi wa Allah ƙarya an kafirce wa Allah an yi wa Allah ƙarya Allah ya ce kar ai abu kaza ba daidai bane ba da'a bane zai azaba sai a aikata sai a ce ai wannan ma da'a ce ai kaga an yi wa Allah ƙarya bayan kuma an kafirce an ce komai Allah ne Allah subhanahu ta'ala ya sauki eh wannan ya faɗe shi a cikin nuniya a inda yake magana akan abin da ya shafi imani da kaddara to mu je sai ke cewa wa ma'alumu sanannen abu ne fa anna hadha khilafu ma arsalallahu bihi rusulahu wannan aqidar ta saba wa abinda Allah ya aiko manzanninsa da shi inda kullum malamai abin da suke hada mu da shi shine me a imani da ko tafiya kan abinda Allah subhanahu wata'ala yayi umarni kuma manzanni suka zo mana da shi duk mutumin da ba zai bi manzanni ba to haƙiƙa ya kafircewa Allah subhanahu wata'ala muddin da ya ce shi hanyar manzanni ba mai kyau ba ce ko tasa ce tafi kyau baya son ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai yi shiga aljannar Allah ba sai sai wa anzala bihi kutuba inda kuma da hakan Allah ya saukar da littafansa yace fa innal ma'asiyata ma'ana abin da yake so ya faɗa mana shine ko zamu dan bubbude wanda nan akwai zafi da yawa ba ba numfashi a fanka da kunna abinda suke faɗa ai mu dawo kan darasin mu kawo hankalinmu ba suna cewa ba in mutum ya kai ta haƙiƙi a tauhidi irin nasu zai kai matsayin da da da'a da saban Allah duk abu ɗaya ne ba ma ya ganin komai ai mun karanta wannan ko to sai ce wannan ya saba mu abinda Allah ya aiko manzanni da shi kuma ya saukar da littafai domin sa sai ce fa innal ma'asiyata allati yastahiqu sahibuha adh-dhamma wal iqab domin ko saban Allah wannan mun koma cikin littafi ne eh yace domin saban Allah wanda me shi yake cancantar zargi da ukuba ita ce me mukhalafatu amrillahi wa rasulihi shine mutun ya saba wa umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah zai ce ayi abu kaza abu dama sai ce shi hagu zai bi yana san manzon Allah baya san manzon Allah ko ya faɗi cewa yafi kowa san manzon Allah ƙarya yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama za a shiga aljanna sai ka ce an an ba hagu ma za a je ƙarya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai yi ba sai ke cewa kama ƙala ta'ala kamar da Allah maɗauki ke cewa tilka hududullah waɗannan da kuka ji an faɗa a baya hududin Allah iyakokin Allah ne hududin nan ana nufin hukunce-hukuncen shari'ar Allah ya ce wa man yuti illaha to ku ji ku saurara ku ji wannan magana wacce ce gaskiya wannan da za mu karanta ta Allah ko ko ta waɗannan waɗanda suka karkace sai sai wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah da manzansa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha to Allah zai shigar da shi gidajen aljanna wanda koramu ke gudana ta karkashin su kuma shi su masu dawwama ne a ciki sai sai me wa zalikal fawzul azim wannan kuma shine rabo babba mai girma to ku ji ɗaya gefen yace wa man ya'sillaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ta'adda hududahu kuma ya keta haddin Allah ya tsallake iyakokin Allah baya lura da su baya girmama su mai Allah zai masa yace yudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai shigar da shi wata wuta shi zai dawwama a cikinta walahu azabun muhin zai kuma samu azaba yana da azaba mai wulakantarwa wanda za ta wulakanta shi to don Allah nan in dai mun yarda da alkur'ani da wanda ya da'a da wanda ya sabo duk ɗaya kun ga gashi kuru-kurun nasin alkur'ani ne wanda ya da'a ina za shi aljanna wanda kuma ya sabo mai zai wuta za shi to wannan ita ce maganar Allah wannan shine musulunci waccan maganar ko ta cewa da sabo da menene duk ɗaya ne ba da'a ba ma'asiya kawai ido ya rufe shuhudun komai Allah ake gani wannan kafirci ne wanda duk wanda ya mutu a kansa wuta zai tabbata ba wuta zai shiga kawai ba in dai ya mutu akan wannan aqida to wallahi wuta zai tabbata ba wannan babu tantama duk wanda ya karanta qur'ani wajibi ya imani da wannan abu Allah sauke Allah shiryar da su na'am ai dama ya faɗa na farkon shine daidai ka bambance saban Allah daban da'ar Allah daban to kai ne musulmi amma har wannan na tsakiyar shi kansa sharri ne cewa ka zo ka ce ai da'a kawai kake gani banda ma'asiya ma'ana kenan har ma'asiyar kame da ita da'a to sannan kuma na ukun shine dama kurewar karshe ka ce ai gaba ɗaya ma ba a ma kiransu da'a ko ma'asiya duk kawai abu ɗaya ne Allah sauki sai ce wasa nadhkuru al-farqa bayna al-iradati al-kawniyyati wad-diniyyati zamu ambaci bambanci tsakanin irada ta kauniya da kuma ta addini ta addini yana nufin shar'iyya yawwa wal amri al kauni wad dini haka nan zamu faɗi kuma bambanci tsakanin al'amru umarni shi kansa umarni akwai umarni kauni akwai umarni shar'i to kun taba ji wannan shi ma hmm yaya umarni yake zama kauni duk umarnin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza ai shar'i ne ko to wanne ne ta ina umarni yake zuwa kuma kauni hmm yawwa na'am Allah madauke yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha ko fa haqqa alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira in muna so mu halakar da al'umma amarna mutra fiha sai mu umarni mu umarci wato masu jin dadi a cikin ta masu fantamawa a cikin ta ko manyanta ko shugabanni masu cewa ai kaza sai mu umarce su sai su yi sabo gani amarna mutara fiha fafasaku fiha sai su yi sabo to anan malamai suka ce amarna anan me ya maye ma'ana amarna amran kauniyan ne ba amran shar'iyyan ba domin inna allaha la ya'muru bil fasha qur'ani kuma babu babu tufka da walwala nan ba zai zo ya ce inna allaha la ya'muru bil fasha nan kuma ya zo ce amarna a ce ku je ku yi saban Allah ba ana nufin Allah zai halicci su a gunsu su yi tunanin su saba ma Allah in ka ga manyan gari da malamai suna saban Allah to alamar halakar al'umma ta kusa shine abin da Allah madauki ke nufi kun gane zancen yawa to shine abin da ke nufi zai zo zamu yi bayanin al'amrul kauni wad dini yace wa kanat hadhihi al mas'alatu qad ishtabahat ala ta'ifatin min as-sufiyyati wannan mas'ala ta rikicewa wasu daga cikin sufaye fabayyanaha aljunaidu rahimahullah sai malam junaidu wanda muka sha magana a kansa a baya sai ya bayyana wannan mas'alar ya yi musu bayani sosai wa manitta ba aljunaidu don haka kun ga wato hikimar ibn taimiyya da basirarsa tunda ya san yana magana ne da sufaye yana jan hankalinsu a kansu tuba daga wannan mummunar hanya su dawo ga ayoyi ga hadisai fadi ya faɗa musu to amma zai raba wannan kuma da maganar manyan malaman sufai junaid a tarihin duniya gaba ɗaya shine aka fara cewa shehun ɗariƙa lafazin amfani da shehun ɗariƙa a kansa aka fara a duniya kwata-kwata kun gane shine wanda aka fara itilaƙin wannan lafazi a kansa duk wani wanda ya zo daga baya to a bayan junaidu yake to junaidun nan akan wannan matsalar an masa tambaya ya yi bayani wara-wara gashi nan ya faɗo mana abin da ya ambata mana to shine ibn taymiya ke cewa duk wanda ya bi junaidu akan wannan fiha a wannan matsalar kana ala sadadi to akan daidai yake wa man khalafahu duk wanda ya saba wa junaidu ko dalla kaga shi mutumin da yake girmama wani in ka kawo masa shi kila yafi karbar maganar ka wannan yana nuna mana wato wani lokaci ba yawan ayoyi da yawan hadisai ne zai sa wanda ya karkace wa sunnar annabi ya karba ba 'yan bayanan nan na hikima da misalan nan suna taimakawa saboda shi dama tarbiyyar da ya tashi da ita kenan cewa ka duba fa kaza ka duba fa kaza ka duba kaza ko ka kawo masa maganar wani malamin su ana cewa shehi wani ma ya yadda da wannan magana sai ka ji ko dai in ba zai iya karba ba ya ce a to wannan ƙarya kuka yi masa ko ko kuma ya ce a wannan cushe ne kun san cushe idan ka kawo masa littafi gashi malam wani sai a wannan bayan ya mutu ne wasu suka cusa a cikin littafin aka rubuta da aka sake bugawa amma daba aka aka yi masa gariya mu ba mu yadda ba ana yin wannan to amma dai ga wanda yake da hankali da adalci in ka kawo masa maganar shehunansa wanda ya yadda da su to zai yadda in a cikin su akwai wanda ya faɗi maganar da take daidai da fatan mun gane to yace wanda duk ya saba masa kwadalla yace li annahum domin kuwa takallamu maganar da suka yi ita ce sun yi magana fi annal umura kullaha bi mashi'atillahi wa qudratihi nan yana so bayanin asalin matsalar ne abinda dai muka bayyana a bayanan shine zai sake maimaita mana yace shi abinda waɗannan mutane suka yi magana akai shine li annahum takallamu sun yi magana fi cikin ko dangane da annal umura kullaha cewa lamurra baki ɗayan su suna aukuwa ne bi mashi'atillahi wa qudratihi suna faruwa ne da nufin Allah da kudrarsa da ikonsa wa fi shuhudi hadha tauhidi da kuma kuma sannan a cikin shuhudin ko ganin wannan tauhidi din yace wa hadha yusammunahu al-jam' al-awwal wannan shi suke kira jam'i na farko al-jam' al-awwal ma'ana daga shine in an tsallake kuma sai a shiga wahdatul wujud baka ganin kowa din komai wannan marhalar ta biyu din nan kenan a cikin abubuwa uku da ya gaya mana ai akwai shuhudu me inda ku rike shuhudu ta'atin wa ma'asiya to ne shine musulunci shuhudu ta'atin bila ma'asiya shine imani da kaddara a wuce iyaka a dauki duk abin ma da aka yi a kaddara ko ba daidai bane to wai sunansa da'a to wannan ita yake nufi mun gane shine to wannan suna kiransa aljam'il awwal kun ga kenan aljam'i thani shine wancan wusulin karshe din yau jam'i na biyu da za a zo a ce ai shikenan ido ma rufe gaba ɗaya baka ganin komai duk ba zancen sako ba zancen da'a Allah sa an fahimta to shine sai yake cewa wa hadha yusammunahu al-jam' al-awwal fa bayyana lahum al-junayd sai malan junayd ya bayyana musu annahu la budda min shuhud al-farq ath-thani sai ce babu makawa dole ne sai mutum ya yadda da yana ganin bambancin nan wato tsakanin abubuwan nan guda biyu wato a bambance tsakanin da'a da kuma ma'asiya ba zai yiwu a ce duk abin da mutum yake yi daidai bane ya zama kenan maganar Allah duk ba ta amfani ba yace wa huwa annahu ma'a shuhudi kaunil ashiya'i kulliha mushtarakatan في مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه يجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه يسي ضد شيوا وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها ضد شيوا nan kun ga shi ma wata dabara ce na su yadda da abin da za a gaya musu a ce musu to ya ku bayan Allah wannan zaka bi mutum a hankali kenan kuma duk yana da bukatar haka ne saboda gaskiya wasu kamar da kullun nake nanata mana da jahilci aka sa su a wannan hanyar suke dauka ita ce daidai to ka ce wa mutumin ibawan Allah zo ka ji mun yadda cewa duk abin da ka gani a duniya na aikin bawa to bai faru ba sai da nufin Allah mun gane wannan bai faru ba sai da nufin Allah nufi ba kauna ba ba yarda ba ku gane wannan nufi kawai Allah ya nufi abin ya uku kun fahimci wannan kullaha kuma dukkan abubuwa mustarikatun sun yi tarayya fi mashi'atillahi a wajen mashi'ar Allah haka Allah ya so su auku wa qudratihi kuma da nufin Allah suka da kudurar Allah suka faru wa khalqihi kuma halittar Allah ne to yace amma duk da haka yajibul farqu wajibi ne mutun ya bambance baina tsakanin ma ya'muru bihi wa yuhibbuhu wa yardahu tsakanin abin da Allah yayi umarni da shi yana son sa kuma ya yarda da shi to kusa wani a gefe daya wani abu ne gashi Allah yayi umarni da shi yana son sa kuma ya yarda da shi Allah ya yi umarni da imani yana son imani kuma ya yarda da shi ko wa baina ma yanha anhu ku bambance shi tsakaninsa da abin da Allah ya hane wa yakrahuhu yake kinsa wa yaskhatuhu kuma yake fushi da shi ai akwai wani abin shi ma babba a ciki shine me kafirci to Allah yana son imani Allah yana kin kafirci yana fushi da kafirci to waji malam junaidu yace tilas duk mai tauhidi sai ya raba waɗannan abubuwan guda biyu kun ga ashe in ana so a yi waɗannan mutanen magana sai a ɗauko wannan magana ta malam junaidu a ce to kun ga malam junaidu ma faga abin da ya faɗa ba zai yiwu mu haɗa komai na saban Allah mu ce da'a ne ga Allah ba a'a Allah akwai abin da yake so akwai abin da ya dada shi abin da ya umarni da shi akwai kuma abin da yayi hani baya so kuma yana fushi da shi kun fahimci wannan to sai ke cewa wa baina ma yanha an huwa yakrahu wa yaskatu sai ce wa yufarriqu baina awliyaihi wa adaihi kuma duk magana Junaidun ne yace wajibi har yanzu mutun ya bambance tsakanin masoya Allah da makiya Allah domin in ka dauki waccan maganar baka ganin komai sai da'a to kafirai ma fa kenan duk akan daidai suke dan haka duk abin da Allah ya ce ayyuhallazina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya duk ba ta da fa'ida in kai dauki wannan aqidar domin kafirin can ba kuskure ya ba ga wani ya ce in ya kashe annabawa saba'in ma ba kuskure ba don hanyar nan zancen kafirci anan ne kurewarsa to sai ke cewa kama ƙala ta'ala kamar da allah maɗauki ke cewa afa na ji'alul musulmi na kal mujrimin yanzu ko wannan irin hukunci kuke yi ne gashi nan malakum kai fata hukumu me ya same ku yaya kuke irin wannan hukunci kaga allah ne yake mamakin wannan hukunci ya za a yi a irin wannan hukunci a sanya da musulmi da mujirmai duk hukuncinsu ɗaya ko duk ra'ayinsu ɗaya ko kuma duk abin da suka yi ma duk daidai suke afa na ji'alul musulmi na yanzu ma sanya musulmi kal mujirmi na kamar mujirmai mujirmai nan yana nufin kafirai tunda in aka faɗi abu aka faɗi muƙabilinsa tunda an ce musulmi to muƙabilinsa kafiri ne kun gane wannan yau don haka abin da ake nufi da mu ijirami nan kafirci yanzu ma sanya musulmi da su da kafirai matsayinsu ɗaya ba zai yiwu ba musulmi daban kafiri daban sannan ya ce wa ƙala ta'ala Allah maɗauki kuma yana cewa am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar shin ko ma iya sanya waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai mu sanya su kamar mufsidai mabarnata fil arzi a bayan ƙasa am ko kuwa naj'alul muttaqina za mu sanya masu tsoron Allah masu takawa mu sanya su kal fujjar kaman fajirai ai ba zai yiwu ba tunda Allah ya bambance waɗannan musulmi waɗannan kafirai waɗannan mujrimai waɗannan kaza to ya za a ka zo ka ce duk gaba ɗaya ne kawai ba zancen da'a ba zancen ma'asiya komai ɗaya ne ka kashe annabi saba'in ba komai kuma ka sa ran aljanna za ka shiga to aljannan ma tawa ba zai yiwu ba to sai ce wa kala ta'ala am hasibal ladina ishtarahu sayyi'at waɗannan da suke tsoro wutar suke aikata as-sayyi'ati miyagun ayyuka suna zatan an naj'alahum za mu sanya su kal ladina amanu wa amilu salihati mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai kaga nan ana ga wa kafirai da suke tsammanin cewa in sun je lahiran ma ai su ma aljanna za su ci haba wannan ai ba haka bane kuna tsammanin su waɗannan masu aikata miyagun ayyuka suna zaton cewa za mu sanya su kamar waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai wannan kuma yana bayyana mana tamyizi da bambanci tsakanin masu imani da marasa imani cewa masu imani yan gata ne tun anan an gaya mana cewa ba za a sanya su matsayi ɗaya da waɗanda suke mujrimai kafirai ba sai sai mahyahum wa mamatuhum mut a rayuwarsu da kuma mutuwarsu duk mu sanya su ɗaya Allah ya ce sa'a ma yahkumuna tir da wannan irin hukunci da suke yi hukunci ne mummuna ka zo ka hada abubuwa miyagu da kuma abubuwa masu kyau ka ce dukkaninsu ɗaya ne ba da'a ba saban Allah ba haka bane sai ce wa qala ta'ala wa ma yastawi al-a'ma wal basir ai da makaho da mai gani ba za su zama ɗaya ba walladhina amanu wa amilus salihati walal musi hakanan waɗanda suka yi imani suka aiki suka aikata aiki na kwarai su ma ba za su zama daidai walal musi da kuma mai na aiki ba yace qalilan ma tadhakkarun kadan ne suke tintintini ma'ana tunanin da suke yi kaɗan ne ba sa yi da yawa da za su yi da yawa da sun gano cewa wannan abun ba daidai ba ne ya ce wali haza kana mazhabu ko maz'anam wali haza kana mazhabu salafin ummati wa immati ha an allaha khaliqu kulli shay'in wa rabbuhu wa malikuhu don haka shi yasa aqidar as-salaf wato magabata salaful ummati sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da manyan malaman musulunci wa immaci hada shugabannin addini annallaha shine Allah subhanahu wata'ala khaliqu kulli shay'in shine mahalicin kowanne abu wa rabbuhu shine ubangijinsa wa malikuhu shine sarkinsa ma sha akana duk abin da ya nufa to shine mai faruwa wa ma lam yasha lam yakun abin da bai Allah bai nufi ya faru ba ba zai faru ba la rabba ghayruhu babu wani ubangiji banda shi wa huwa ma'a zalika amara bit ta'ati tare da haka kuwa yayi umarni da da'a wa naha anil ma'siyati yayi hani a saba masa ku ji magana mai daɗi wa huwa la yuhibbul fasad duk wannan daga qur'ani suke kuma sannan Allah baya son fasadi wala yarda li ibadihi al-kufr bai yadda da kafirci ga bayinsa ba wala ya'muru bil fashai baya umarni da alfasha wa in kanat waqi'atan bi mashi'atin bi mashi'atihi koda wannan alfashar ta auku ne da nufin abin ya auku a halicce fahuwa la yuhibbuha to Allah baya santa wala yardaha kuma bai yadda da ita ba bal yubghiduha Allah yana kin alfasha yana wa yadhummu ahlaha kuma yana zargin masu aikata ta wa yu'aqibuhum ran lahira kuma zai musu uquba wannan zancen bai fi dadi ba da Allah kana jin sa kaji magana ta fitira ta alqur'ani sai ce wa ammal martabatu thalitha to mu tsaya nan ko yawwa mun samu gurin tsayawa karin bayani zai akanta tunda mun riga mun jita almartabatu thalitha waccan tasu ta cewa komai gaba ɗaya kai ba bambanci ba da'a ba ma'asiya to a kansa zamu tashi darasi na gaba in Allah subhanahu ta'ala ya nufe mu Allah ya ba mu rayuwar da lafiyar Allah ya kaddara kuma mu sake haduwa domin karasa wannan abin da ya rage na bayanan da malam yake mana ya kara kuma mana fahimta ta addinin musulunci fahimta mai kyau babu dan gata wanda Allah ya wa gamdakatar da taufiki irin mutumin da ya fahimci addinin musulunci garai dinsa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi muna roƙon Allah mu duke ƙara mana wannan fahimta Allah tabbatar da mu akan ta waɗanda suka karkace ba za mu musu rowar wani abu ba da'iman nasiha ce za mu yi Allah maɗaukaki muna roƙonka ya Allah kai musu rahama kai yar musu rahama a nan duniya su dawo kan hanyar manzanka sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik